أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin biyu da takwas da watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasa da goma sha tara daga cikin wurin biyar ina tutukan littafin tahbibu kitabu tauhid na ainihin al'umma ibn uzaima an yi daga cikin sarki ba fata mishi tahbibu da tahbibu a doktor ibn ali al-zuhairi Allah ya san shi da alkhairi idan ba mun taba shi da wannan littafin yana bayanai ne dangane da abin da ya shafi tauhidi da kuma siffofin Allah da suka tabbata a cikin alƙur'ani da hadisi a wannan neman shayar da nau'ayoyi da yawa da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu waɗanda ke tabbatar da siffar ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ba tare da an karanta wannan siffa da wata ainihin siffa ta halittu ne an zama kan shafi na tunanin da shi da inda wani ya ce babu isbatin asabiya min ruhi azza wa jalla dan yana ke tabbatar da cewa an na riwaya da dan adam yana da rafi min sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawlan lahu zai a kawo wannan bayanin daga maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta tabbata a cikin sunna shi ya fi kawo kan ɗan dawo daga wani shiga a bada labari ba kamar da an dago ba a da an hana da ba a ibin jiya kamar da aka samu ɗan waye waɗanda suke samun da zamanci suka nuna cewa an haɗar da mas'udu hadisin abuwa ɗan mas'udu ne da aka kawo a baya suka ce wai yin sabuwar ne ƙaunar nabi sallallahu alaihi wasallam ƙaunar annabi ne ya faɗi ba inna huwa min qaumin yahudi an da ya duba ne kadai ya faɗi wa an kara an ya kuma da hukar nabi sallallahu alaihi wa sallam tasdiqan lil yahudi mutum magana sun yi musun cewa ba ruwa ba annabi ya sabda wannan da yahudi ne magana ba gaskata waye ba in suna da mun karanta wasu hadisi waɗanda ke tabbatar da cewa wanda yahudi ya zo ya yi jawabi a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yake cewa annabi ya baban kasimu shin labari bai zo maka duka ta hanyar wahayi da ake maka cewa Allah madaukakin sarki zai ɗauki halittu baki ɗayansu a kan yatsa guda sama da sama a kan yatsa guda ƙasa a kan yatsa guda duwatsu da bishiyoyi a kan yatsa guda da nuna da ƙasa a kan yatsa guda duk da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin bin jin magana sau shi ɗan wato da wasu da yake sannan sai Allah ya gidi da waɗannan halittu ya ce ni ne sarki ni ne sarki sai wannan hadisi na Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce sai annabi ya bari har sai da aka ga haƙoran shi da tare da cewa a cikin hadisin da ƙarar an ce annabi ya yi wannan bariya ne saboda ya ji daɗin da ya kuma gaskata ta amma za ka samu jahamawa sai suka ce a'a kada annabi ne ya faɗi wannan maganar ba na ba annabi ne ya faɗi ba da yahudu ne ya faɗi annabi ya gaskata don haka ta koma matsayin hukuncin magana daga annabi ne to sun suka yi sun wannan magana Allah maraukacin sun ke kiyaye to sun nuna mun ce yanzu bari mu kawo hadisi wanda daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harshe mai tsarki kamar wannan Allah zai tabbatar da wannan قال أبو إدريس الخولاني الإمام أبو إدريس الخولاني يقول لك إنما من داوم أن أفتنت أبعي أنت حدثني الواس بنت محمد الكبابي الواس أنت محمد الكبابي يا رب العبادة قال التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه إلا يسيرا من قلب إلا وهو بين إصبعين أصابع الرحمن babu wata zuciya su da ya zama tana tsakanin matsi biyu daga yatsun Allah da rahama dukkan zukatan ɗan adam suna tsakanin yatsu ne guda biyu daga cikin yatsun Allah da rahama fa idza sha'a an yutimu aqamahu idan Allah ya so ya miƙar da zuciyar wannan bawa sun miƙar da ita wa idza sha'a an yuzirahu azharahu idan Allah ya so ya aure wato karkatar da wannan zukata su ya karkatar da ita wa kana ya kulu don haka ne zan Allah ya kasance yana addu'a yana cewa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah da kake jiya zukata Allah ka tabbatar da zuciya ka ta akan addininka yanzu wannan hadisi ne Allah ne ya faɗi cewa dukkan zuciyar mutane tana tsakanin yaƙin Allah ne guda biyu Allah yana yin yadda ya so ko ya tabbatar da ita kuma shiryar da ita in kuma Allah ya ce yawa ta wannan addu'a ya yi kalmi da ƙuri sabbin kalmi ala dinik wani Allah da kake jiya zuciyarka Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka والميزان بيد الرحمن والميزان بيد الرحمن مؤمن يرى الأمر شنو الله رحمه يكي يخفض ويرفع ويتأخذ دوام ويسمى دوام من هكا آدم تيجد الله قال أبو بكر أبو بكر ابن حزين من اللطاف السيكي بهذا الخبر أستدل على أستدل أن معنى قوله يرفع القسط ويخفضه دليل حديث زن سارك كفهجة أكم معنى وتمدن وتمدن كي أبايا بكيوا الله مدوك سيسرتي da hannun shi yake ɗaga ainihin wato adalci da kuma hannun shi yake saukewa ma'ana ma'aunin ne a hannun Allah Allah ya sani da wani ma'aunin ne kuma abin shi a yi ƙafa da shi a rada da ƙiƙi a yi zai abin da yake nufi da adalci shi ne ma'aunin kamar al'amara shi ne da kabar kamar yadda annabi ba da labari a cikin wannan hadisi annabi ya biyar da rahman cewa ainihin wato ni ainihi to yana hannun Allah mai rahama ne yarfa'u yana ɗagawa wa yahsudu kuma yana sauke wanda ya so fa qala Allah Allah yace wa naba'u al-mawazin qist al-yawm al-qiyamati a ranar al-qiyama na gabai abubuwan gwaji na ainihin adalci Allah yace za mu ajiye su a ranar al-qiyama domin a auna wa kowa ayyukan shi cikin adalci sunan anbiya aya ta arba'in da bakwai kun ga hadisi na farko wanda yake tabbatar da cewa dukkan zukata suna tsakanin yaran Allah da ya jura su yadda ya so don haka sai ki rinka haɗa da addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyarki akan addini kada ku ya karkatar da zuciyarki an shahar bin haushe bin ƙara daga shahar ɗan haushe ya ce سمعت أم سلمة تحدث من أم سلمة بعد العبار سوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من دعائه من زم أن إلى أن أن أصبت أدريش يا تسنسينا يوم تاوى أتكين أبدأش ينسى اللهم يا مقلب القلوب صدق قلبي على دينك يا أن كوني لتبت بذكرك Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ranar sai ta ce fakuntu ya rasulallah sai ce ya manzon Allah inna quluba la tatakallabu in salama na ta annabi ta ce zukata yanzu suka jijjiwa daga gaskiya su koma ƙarya daga shari'a su koma ƙasa kana riƙa da zalin mutum in haka ta kan faru من خلق الله من آدم إلا وقد من إسماعيل أصابع الله باب من خلق الله لبسكين بن آدم لبسكين بن آدم سيدي لنا زوج يشتم أكامل إلي لبسكين بن آدم لبسكين بن آدم فإن شاء أكامه إذن أن يسير أرض زوج يسير أرض إتك بجسكين وإن شاء أزاره إذن أن يسير كتب بإتنا سيدي عمي كتب فنسأل الله أن يزيد قلوبنا بعد إذهابنا إن الوطن أن ألا مرض تنسل كتير كتير بزكاتنا بعد يشرب بني ونسأله أن يهدنا من يوم برحمة إن الوطن ألا مرض تنسل كتير من بيضا أن يهدنا بعد بريشي الوهاب ألا شيء لبيا ألا يهدنا شيئا ولكن تتدبر يا إلى الألباب وكل مسلم كمسلم كلورا ويقول في هذا الباب كلورا بأبوه لم تفضي أتكين من الباب في ذكر جبين جميل البيان جميل أكل شراء الله يرحم يا بلادي كم هو قول الناس من ذكر الوجه والعينين كم يبدو لك بيان أبار إلم بيان جميل وجه جميل شراء الله يرحمك أنا بإدارة بلادي تستيقظ بهداية الله إياكم وشهده جل وعلا صدورة للإيمان ذاك سامي يقين الله يشير بكم ذاك سامي الشره وتزكى تنتظر حسكك بإيمانه بما قصه الله بأبو جنب عن الكباب العباني جل يخلى لبوارا بأبوكا في محكم تنزيله أتكين تاسي شوهر تتعلمون وبينه على لسان نبيه سنكون بالبيان بيتي أبو سهرش أمنشي من صفات خالقنا عز وجل من صفات ملكه رضوانا بدوكك تعمل بتوفيق الله إياكم بذاتي وأن ذاك سنتي وأن الحق والصواب أبن بيت بسكي أكون بيت بيبي والعدل بأبن بيت الشين عدمتي في هذا الجنس جنب ومن الجنس إلا من تسروني domin hajjina abin da muke akai shi ne daidai shi ne kuma hada ainihin asar shi ne manhajin malamin hadisi da mutum da isin da waɗanda ainihin suke bin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa taqifu ala jihadi ummi sunnah mushabbaha da domin ne za ku gane jahilcin waɗanda ke kiran malaman hadisi da cewa yana su kan da annabi idan jahilcin mu'akkila domin sun jahilin gani waɗanda suke nufin sifofin Allah su yi watsi da su jahilu na bukta shi da an yi sun jahilcin da ake nufi da kamantawa domin mutumin ne ce Allah na da hannu sai dai hannun Allah bai yi kama da hannun halitta ba kuma sai ka bayar ka ce yana kamanta Allah da hannu da da da da halittu abin da akwai kuka da warara a cikin magana tunda shi mutumin ya ce eh wanda Allah yana da hannu amma kuma ba irin hannun halitta ba wani zai ce hannun da ya dace da darajar shi tare da haka kuma sai su koma su ce kun kuna kamanta Allah to kun kamanta Allah da ne zai ce da halittu suka ce mun ji an yi ce Allah bai yi kama da halittu ba amma duk da haka dole na su kamanta wani sun ce eh dan dan kun ce Allah yana da hannu to ya kuke ce a ce sun ce a ce Allah yana da ƙarfi sai a ce to a kaddara in an ce Allah yana da ƙarfi su halittu ba a siffanta su da ƙarfi in cikin ba da ƙarfi ashe a nan abin da aka kaucewa an sake faɗowa cikin shi don haka abin da ya fi wani lafiya a faɗi kamar yadda Allah ya faɗi sai a tsaya a nan mu'minin da umu mu'minin sun yi cewa muke yi in Allah janna wa ma wa bara Allah ne zai da dauka yana da hanyoyi guda biyu kamar a alamin zamanin bari shi ne kan tanzili kamar yadda Allah mahalicci ya ba mu labari a cikin littafin shi alqur'ani mai hikima والإمام خان من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى كنا فضل كبير أن نبني شبابة الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم ونحن نقول تمثيل نفسه في طالب ربنا عز وجل ومنه ذكا منا له أبنه للدوار بأنتكنا ذكا منا له بأنه على ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدني وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو باب العباد من شر أكبر الظاهر وكان حديثي أكبر سوى الله بعيد عن من تدري ذكر هنا الله بدأ بيدي بيدي كما تجد أو كما سمعت ما تدريش ونقول أنه سوى أن الله عز وجل يقبل إبن جميعا بإحدى وغيره الله يدنس أولياء القصى وباطنها بإيد بسكين وينشي ولكن السميع بيده الأخرى ثم كنت أن من يتبع أهل لكن طار بيه ولينا دكا هنا ألا دام أكيتي مسي لا شيء هذا فيه ما بعد حاجة أكيتي من أن كل أهل سنة وأنت من كان من أمدن سميع الأعضاء والأركان بعد أسعد بدأت إيه أبدا من يتبنى في الرأي كل تكسر واتاش باتي على تكسر musamman mutum wanda yake da tsayuwar kama wato jin jikin shi a tsaye yake wani kasa shi ne dangi ba shi da wata da kasa a cikin hannun shi guda biyu tattawa da ni adam wa ashaddahu batashan ba za a sami ɗan adam ɗin da yake yana da wannan siffar sannan yana da matuƙar ƙarfi yana da kuma ainihin iya riko sosai na hanyar da yana da hannaye guda biyu hannun jijiyar أن أن يقبض على أقل من شبرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على إبن واحدة من سبعين قرن abin da mana yake son ce da ba a sami ɗan adam mai cikakkiyar halitta duk ƙarfin shi da iya hikimar shi da kaza kazan shi ai ba zai iya ainihin wato sanya hannun shi guda biyu ya danki ƙasa daga da ɗayan ɗaya daga cikin ainihin wato ƙasa bakwai ɗin nan ba wato abin da malam ke son ya ce yayin da zo a cikin hadisi Allah zai danki ƙasa gaba ɗayanta tun daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai zai danke ta da hannu ɗaya yanzu za a sami mutum a cikin mu mai lafiya mai lafiyayin hannu kuma jin ko da zai sa hannu guda biyu zai iya nannaɗe daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai daidai da ɗani guda zai iya ba zai iya ba ashe da muke cewa Allah madaukakin sarki zai haka ashe ba muna kwatanta hannun Allah da hannun ɗan adam ba ne ومن جميع ما خلقه من الله من بني آدم إلى وقتنا هذا tun daga sabda Allah ya fara halitta annabi Adam har zuwa kan ɗan adam wannan zamanin namu idan ban zama da ke nan a zamanin shi cikin ƙarni na uku fa an shiga na hudu to ina kuma yanzu zamanin da muke ƙarni na goma sha biyar tsakanin da wannan malamin kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu to malamin yake cewa ba a ce tun daga sabda Allah ya fara halitta ɗan adam har zuwa yau لقد خلقهم إلى قيام الساعة وكل أي أدم عند الله مرأة يمكن بها أن تغير منها تتعشي ومن ذكر إلا أمر وإن بعضهم بعضا بعد ذاك حبيب لا أنت تنكر الناس وحاملوا على قد أرض أرض واحدة من أرضهم سبع بأيديهم بعد أي أدم تنبذ من فرقه هم أو شيء ذاك حبيب أكن في إيه دنكر hawa na ɗaya na ƙasa kawai da hannun su gaba ɗaya kayan ajiye na ɗan dalika ba za su iya ba ko za su iya ba za su iya ba kun kun fahimta ku jujjur da fa'in duniyar nan take to a ce ƙasa ɗaya ta kuma ba ta biyu ba ba ta bakwai ba ba ta kaza ba ta ɗaya kawai da wani adam za su haɗa hannun su gaba ɗaya ba za su iya ainihin da ɗauki su ɗauke ta ba duniyar su ta ɗaya ina lahu ba za su iya ainihin da haka ba wakan zamani to haka abin yake ومن اجتمع جميعا على أي جزء من الأجزاء السميع الواحدة دائما إذا الجباء تندق من كل هذه الدنيا تتاج واسعة أكل مما في أو مما في السمع جدا لم يقدروا على ذلك ولا سئيهم هكذا ولم يستطيعوا كل ذات سامعين هكذا وكانوا عاجزين عنه ذات الدنيا بغيرها فكيف يكون يا ذي الحجة يا من في أيديها في ناسهم كريم ويضاء وأتين وخف وضاخ يدخل إلى بما بين من القوة والأمر وخف يد المخلوقين بالضعف والعجز يشبه يد الخالق بيد المخلوق وتخنكنت يجب أتي وند ستا تخلي إلى رجل من هالتين يستا تاشد كوتي بإيكو من كذا da kuma ainihin wato wanda ya siffanta hannun ɗan adam halittu su kuma da rauni da gazawa ya ba a ce ainihin ya kamanta su ni tabbatar da cewa hannun allah yana da ikon ya yi komai ni tabbatar da cewa hannun ɗan adam ba shi da ikon ya aikata komai yanzu ni kasance ɗaya ne mutum da kasance ba da yawa ashe ba wani adalci ba da aka ce ni kasance ainihin allah da halittu shi in kai kai kun yi shi ɗaya yi shi biyu يقول الله عن سلف على ان بلغه النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وكل يمكن بوقته الامه كما ان الله تبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم وكتب به يا وقتي يا كتب بأيديه وتحمل ملكي وحمل ملكي من خالق الباري ويقول ان الله جل وعلا يمسك السماوات على اصبعه والارضين على اصبعه mutum da yake Allah mai zuwa da ɗaukaka zai riƙe sama da raɗa guda zai riƙe ƙasai da raɗa guda har a karanta har zuwa kamar mai hadisi har zuwa ƙarshen mun haka muka faɗi kamar da hadisi ya faɗi shin raɗa guda na ɗan adam jama'a zai iya ɗaukar ƙasa ba zai iya ɗauka ba a cewa da muke Allah madaukakin sarki zai sa hannun shi kuma raɗa shi guda da ɗauki ainihin ƙasa ko ƙasan guda na kai ba ma kwatanta yin Allah da ainihin bayan shi wanda umru ko an ce in jami'a da ni an zan منذ خلق الله آدم إلى أن نفخ في الصور لم يذكر الله على إنسان جزء من yake cewa shi ne ɗan adam gaba ɗaya tun daga sanda Allah ya fara halitta ya halitta adam har zuwa sanda Allah zai busa ƙaho da a ce ɗan adam za su tattaru a kan su iya riƙe wani ɓangare masu yawa daga cikin ɓangarorin sannan ba za su iya ba kuma su riƙe ƙasa guda daga cikin ƙasar guda bakwai da dukkan yanayin su ba za su iya ba wani an saɓo ina lagu ba za su samu ikon yin haka ba بل عرض الدين عن الجزاء الجزع بضريبك فكيف يكون يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه لكن يمكن يثبت وبأن سوى أن هذا هنيه كما يبدأ أنه واقع وأن يثبت وبأنه يبدأ أن يثبت وبكنش وثبته النبي صلى الله عليه وسلم in musulmi ne tabbatar da Allah ne na wakilin yadda manzon shi tabbatar da Allah madaukakin sarki yanzu za a ce wanda ya faɗi magana irin yadda Allah ya faɗi ya faɗi irin yadda annabi ya faɗi a ce kuma mushabbihan wa bai rabbihi bi wa bai bani adam ya kuma a ce ya karanta hannayen Allah da hannayen ɗan adam yayin da hannayen cewa muke yi Allah ya bani Allah madaukakin sarki yana da hannayen guda biyu za su ƙwari waɗanda yake shimfiɗa su yanzu kai ya sha yana kuma da bayan shi da su zuwa halakan ma da adam alaihi salam da waɗanda yanayi da allah ya halicci annabi adam wadda bihi kutubu taura wadda bihi kataba taura da musa alaihi salam da hannun shi ya rubuta a taura ya bai wa musa ya wadahu ƙarfin mutane hannayen allah tuntun haka suke manta rana ba su taɓa gushewa daga yadda suke ba ba su yi kuma za su yanzu har abadan arziki ba su da iyaka wa aikin mahalukin na amma hanya wani halittu mahaluka halittar sa aka yi yi da safa ne zai da kaduna suna da lokacin da suka fara samun mutum kuma suna da lokacin da za su ƙare gauru ba kuwa ba za su tabbata ba bariya sannan za su yanke tasirin manta za su yayi gari su zama matattu sun marmuni sannan su zama rububbabbu sun yi shi ubin babu hankan akar sannan allah ya sake halitta su su zama wani abin daban tabarakan babu ahsanul khaliqin albarka allah ta kai ta kai ne allah shi ne mafi kyawun masu ainihin halitta yanzu jama'a yana yanke da siffa irin wannan zai yi a siffanta shi da siffa irin ta allah madaukakin sarki ba zai yi ba don haka ni gaba zuru wa a wayi gari ba a yi ba a nemi Allah ka tun da yake haka yake sa'adun da shi ne ne mu ashabi ne a yi mu ukala yanzu da ta kamantawa ce za a ce malamin ne an yi suna suna yi ya fi masu hankali idan tabbata ne ba mu na sabbata ne an samu alimansu ne saboda sun tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa da kanshi ɗasa da matan yi wa ne da ne sallallahu alaihi wa sallam matasa kuma sun tabbatar da an yi da abin da ya tabbatar da kanshi nan yake cewa wa qalbi muqalatu haula in yuqila ina kace ni abin da magana waɗancan mutane masu musun sifa Allah za ta kai ni jiji za ta sanya kenan an na kunna mu'minin wani ne zakara alkitaban Allah wanda ke karanta littafin Allah wa yu'minu bihi yake imani da shi ikrarar da lisan yake yarda da shi da harshe wa tasdiqan da kan kuma gaskata alqur'ani da zuciya fa huwa mushamma idan to ya zama shi ne karanta Allah kenan a karkashin magana su abin da magana su take kaiwa zuwa gare shi kenan wannan ma na domin ku shi Allah madaukakin sarki na da sun sami sabu su yakan tasbihi bai siffanta kanshi ba a cikin tsararren littafi da za'ani hadihul firqa da iyawar waccan kungiyar domin in dai abubuwan da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani game da kanshi su ne siffofin shi nuna sun ka faɗi to amma sun waɗannan mutane suna musu waɗannan siffofi yanzu ma mun magana kenan shi ne kamar ma Allah bai siffanta kanshi a cikin ainihin alkur'ani ba wannan ya safa ma da safa Allahu ya da khaliquhu fa huwa yushabbihu al-khaliqa bil khaliqi kullum wani fitan da hukunta cewa wani da biyu ya siffanta Allah da irin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a Qur'ani to a ce wasu ke nuna siffanta Allah na halitti da abokan halitta sai yajibu ala qaidi maqalatihi karkashin wannan magana ta su wannan zaman kenan an kaffara kullu ma wasafa Allah an an kaffara bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi magana ta tana hukunta kenan duk siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita a Qur'ani akan hace da shi وعلى لسان نبيه المصطفى كل من يستطيع hukunta kenan duk wata siffa da ainihin wato yanzu an yi sunanta Allah da shi a cikin sunan shi ingantacciya a kafin ce mata wannan ita ce abin da ko kuma shi ne abin da maganar su take hukuntawa tunda mun ce Allah yana da hannu saboda haka Allah ya faɗi a Qur'ani sai su ce a'a ba haka ba sai mu ce to yanzu kenan in kuka karanta Qur'ani in Qur'ani ya faɗi ya za ku ce in za ku ce gaskiya ne to ashe magana da na gaskiya ce idan za ku ce ƙur'ani ƙarya ne to shi ke nan wannan kuma mai sauƙi ne ne na zama karɓi cewa na gana da ƙarya ce idan ka kuma da abubuwan da Allah ya faɗi a cikin alƙur'ani wahu wahu da hannu da makamantan su siffofin Allah ne ne na muka faɗe su in kun yi daga su to sai ku yarda da magana mu in ku kun ce a kafin ce waɗannan maganganu to shi ke nan kun ce ya ke nan lazumi a kafin cewa abin da ya zo a cikin alƙur'ani da sunna Allah ya kiyaye ƙarshen sun yi ce a nan na ra'ayin Allah ma'aikar Allah iri iri ta tabbata a kansu domin kuwa hun kufara sun kafirce yunkiri da kuma suna inkari da jami'in na wasa sallahu da jini sau suna ainihin musu duk abin da Allah ya siffanta kanshi da su sun ki tafi a cikin littafin shi wa ala misalin da zai yi haka kuma a bisa harshen annabi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaina yuqinu bi shay'in minhu ba sa tabbatar da kullum daga cikin waɗannan sifofin wala mun sabbata da shay'in min sannan kuma ba sa gaskata kullum daga ainihin sifofin da Allah ya faɗi ainihin cikin alƙur'ani ƙarshen mana ya ce na ƙulu to sun ce man shabbaha ba'du nasi yada min sa'idai shabiban bakushi ba a ce za a samu wani daga cikin mutane yanzu hanyoyi da ƙarfi wanda yake iya kare sosai hannu da kasirin nuna sana'at wanda wannan mutum musamman da sana'o'i iri iri jini da hadab wanda yake kyautata rubutu shari'ar kitaba kuma yana da gaggawar rubutu biyar da insu bakwai inda adamai ya siffanta hannun wani mai ƙarfi da iya rubutu da hanyoyin wanda yake rago ne daga cikin ɗan adam hanyoyin sana'ar wanda hannun wannan ragon bai iya sana'ar komai ba wanda kasu bai iya aikin komai ba akara hannun bai iya rubutu ba ma nufsin an ya hutta biyadihi biyadihi kalimatan wahida hannun wannan ba zai iya rubuta ko kalma ɗaya ba وشبه يدا من ذكرنا اولا بالقوه والبطش الشديد بيد صبي في المهد تبقى سوء تيكي a ƙarƙashin wannan da ba a samu wani mai ƙarfi a kwatanta hannun shi da hannun wani yawo wanda yake ƙarami da wanda yake cikin tsin da goyo an kabiru ko kuma duk izini hannun tsoho wanda yake hannun shi ya riga ya ragara ba ya ra'ishi wannan ainihin rawa na ya kabiru ala ƙaddin ba zai iya riƙe komai ba wala battin ba zai iya danka komai ba wala battin shi ba zai iya danka komai ba abinda malam ke cewa a cikin rubutun mutane da nuna da kyau akwai wani da saboda tsofa ba ku da hannun shi har rawa ke yana da kyautata ba wa iya rike komai ba za a kwatanta hannun da tsoho fitar da hannun sauri a ce hannun da hannun har a mutane na ba a ce a ai ba iri da wani mutum ba iri su da wala don yana hannun ya tsofan da ba ce ɗauki hulanin da zai iya ba da za a ce irin da duka zan zai ina ba hannun har da ya ɗauki ba wa iya ainihin da kuma ya ce da hannun nan da yake ingamin saurayi ne yana iya da ƙarfin da nuna ta komai in ka ce hannun sun zama iri ɗaya da hannun saurayi ne in yi in yi ta hannun har za a yi su ko sannan da za a dubi hannun tsoho da hannun jariri da yake cikin ilimin goyo a ce irin su ɗaya an yi za a sake musu ko to balle yayin da muka ce hannun Allah bai daidai da hannun kowa ba a ya kamata a tsaya a wani kyakkyawar fahimta to sun yi cewa an da kuma da hukumin ya ce bi da wani mutum mun duka shagun hakan da ya rikon a miliyan mutum ƙaƙƙarfa a ce hannunka ya yi kama da hannun zuri aiki zai ko kuma hannun ka ya kama da hannun annabi au dubbi ko kuma hannun ka ya kama da ainihin dabba au kambi ko kuma hannun ka ya kama da hannun kare au gairi hannun da su ba ko wata dabba wadda take da ƙumba in da ƙuni lahu sani o babu nuna ƙala shi ne zai yi nuna ba zai ce da shi in kama ni ba wani ija wannan ha'ina daga cikin mutane masu basira da hankali har zai ce a haɓaka wa jahil kai jahili kai kayi kuskure mana yanzu ya dubi hannunki sai ce hannunki iri ɗaya da na kare an dai gina da hankalinki za ku ce a kayi kuskure ba irin hannu na ɗaya da na kare ba ina fata an gane zai ce a haɓaka tamsir kayi kuskure wajen kwatance yan kasta tashbiha sannan kuma ka girgiza kamantawar ba ka kamanta hannu da abin da ya kama da shi ba sannan akta bin mahali min al-maqal ta faɗi ne da take ba za ta taɓa yiwa ba a ce hannun ta iri ɗaya da hannun kare من فإن ما وقع عليه سنه جعل أن يشبهه أن يشبه ويمثل أحدا منه بالأخرى أنت تؤيبا دكا أبن ذيك إيا هو أتي كريم بهنه لكنا بهنه لكنا لا أتي بهنه كريم بهنه لكنا إيه بيبا وكل عالم بلغة العرب هو اللي يفهمش العرباوة فالعلم عنده يمكن يكون سوى بهي اللغة أمثل واحد يقع على الشيئين مختلفي الصفة يكرر المعاني ومن تقل وقت الدرس يا كما أصلي أبو زيد أبو أتي ستة سبع معنى ستة وبابا ومن تقل وقت ko ainihin hannu ne a ce hannu ko kafa ko kunne ko da mutane ne ba a zama iri ɗaya da junansu kunne na iya ɗaukar sifa da gwargwadon yadda sifa wannan ainihin mutum yake kasancewa Allah kiyaye Allah kuma ya taimake mu to nuna da sharhi yake ta yi halin yanzu akan ainihin da sannan da ya kawo sun ke cewa wa'in lam yahis itlaqu sun tashbihi إذا كان المرء منه آدم يدان ومنكره يدان وأيديه منه خليقتان إذن بالخر mutum da yake ɗan adam yana da hannu biyu biyu yana da hannaye biyu ba wanda zai ce ya kuma ta hannun ɗan adam da na biyu fa kaifa yajuzu an yusammihi shabbihan min yaqulu lillahi wa dani ala ma a'lamu Allah fi kitabihi wa ala rasulihi wa ala lisani nabiyhi domin shi ba a ce kenan wanda ya ce Allah yana da hannaye guda biyu kamar yadda Allah ya sanar a littafin shi kuma zan shi faɗi a cikin sunan shi to yau shi ba a ce kenan ma'ana ainihin hannun Allah ya yi kama da hannun ɗan adam wannan ba daidai ba ne yana da irin cewa nake ni da ni adam ya ba mu ɗan adam yana da hannaye guda biyu wani kuma kuma ke cewa wa yadan ma mu bihi khalaqa adam hannaye Allah guda biyu su ne Allah ya halicci Adam da su wanda ya biyu ka tabbatar da Musa alaihi salam da wannan hannun shi rubuta a taura da annabi Musa wa yadahu ya basu tsakani kuma hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ne guda biyu min fiɗu kaifa wa sha Allah yana ciyarwa yadda ya so wa ainihin bani Adam ya khaliqa hannayen ɗan Adam halitta su aka yi alamun sabata kamar yadda ainihin wato ya tabbata wa sharatu qabla aqahu fi bab al-wajh wal aynayn da kuma ainihin wato bayani ya gabata na sharhi a cikin ainihin wato babin da ke bayani akan tabbatar da Allah yana da fuska yadda ta dace da shi da kuma tabbatar da ainihin wato Allah yana da hannun da ya dace da shi da shi hada babu da kuma bayanan da muka ainihin a cikin wannan babu abin da wannan yake so ya ce Allah yana da hannaye guda biyu yana ciyarwa yadda ya so ɗan adam kuma suna da hannaye guda biyu su kuma halittu ne daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki ba irin su ɗaya da na Allah ba wanda an ɗan zuhanniyatu mu'aqqila su waɗannan jahanawa wato mutanen da suke musu a ce Allah yana da sifofi suke musu an yi ma'anar kaunihi bal ya ba da mai su tsafani da aka ce ɗin Allah yana da hannaye guda biyu na ciyarwa sun suka ce kada a ce hannaye sai dai a ce ni'ima ta ne a ce Allah yana da ni'imomi guda biyu sun yake wa hada tabjilin to kun yi musamman ne da ainihin magana Allah na ta ayyulin ba ta ayyulin ne suke ba Allah ya ce ya ba mu sai kuma sun ce ni ina talibin ya sun cire abin da Allah ya faɗi sun kawo nasu wa dalili ala mutum da awahun bihi dalilin da ke tabbatar da warware wannan ne tasu an ni'amu Allah kafira domin Allah suna da yawa la yuhsiha illa al-khaliq al-bari babu wanda yake iya kididdige su sai Allah ya halicci wanda ainihin wato shi ya halicci kowa da komai wannan mamu ya gano Allah madaukakin sarki yana da hanyoyi guda biyu la aksara min guda ba sama da biyu da hanyoyi Allah biyu ne kamar kana da iblis alaihi rahmatullahi kamar yadda Allah ya magana da iblis Allah yake cewa ni ne haka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ni ne haka yin sujuda ga annabi Adam wanda ya kance shi da hanyoyi guda biyu fa'amanna azza wa jalla sai Allah ya sanar da mu a cikin waɗannan yana annabi khalaqa adam bi yadayhi ce ya halicci adam ne da hannun shi guda biyu mun ka sani na ana wannan ne cewa annabi khalaqa adam bi ni'matihi wa anna ya halicci adam da ni'min shi ne da hannun shi ba kana ne dukkan da kalamin Allah to ya zama musawwar da Allah وقال عز وجل أما من ذنب لو كانت سوى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قسم ضبائن تبقى جدات تأمى علامة القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم حمل ذات ضبع ببنين وبهنين ألا بدامه أنا ما لا أقول أن الإيمان شنو في إيمان بلاد الأرض في الكنكبة أن الأرض لا تكون قبضة إحدى نعمته يوم القيامة سوى أو كفى ولا تزال أو نزل قبضة بجتكم نعمة الله بل أنت معنى نعمة لأن أتي زيفا هم يجب كفى تنين أتي بابا أنا هم يبعنا نعمة ذات بجت كفى ولا أن السماوات مطليات بالنعمة الأخرى kuma shin masu hankali da imani ba za su gane cewa sun ne da zai a ce wai an danƙe su ne an nuna su da ni'ima ɗaya ba ma'ana ai da hannu ɗaya ne ya nabi ya ce Allah zai danƙe bai ce da ni'ima ɗaya ba kama ya ake da bin iza nuna mu'minin shin mu'minin masu hankali ba za su lura ba wannan ya bin da'awa allati yadda'ihi jahiliya jahili wannan dangane da jahilawa suke faɗi jahilci ne wata jahilin kuma ta fi sani sharrin yin jihar wanda ya fi rashin sani ta sani ta take tsanani shi karar ka karanta alkur'ani allah ya ce ban ya babu mai suka tare hannayen allah a shimfiɗa suke suka bawa ka ce ma'anar hannayen ni'ima to kuma hadisan da suka ce allah zai ɗauki ƙasa da hannu ɗaya ta hannun kuma ya nuna ƙasa na ce sai a koma a fassara cewa allah zai danƙi ƙasa da ni'ima da ɗan wurin kuma Allah da kusan mai da ƙasa don haka wannan ainihin wato ta kusa da mai ƙwarai da gaske don yin ce bani arzu jami'an tabbata ta rabbina jalla wa ala bi ihda wa bi yawm al-qiyama a'a Allah madaukakin sarki zai wa ƙasa ban ƙaɗi ne da an yi ɗaya daga cikin yanayin shi a ranar al-qiyama wa samawati wa al-qiyamati bi yawmihi sannan kuma Allah zai yi wa ɗinsu da ɗaya hannun nashi na dama وهي الميل الأخرى إتكي أمين بأن أن مرض كيفنتي بعد إذن بدك أصابع وإنكار ربي ومن دك مما يؤذيه بني ما شمال فيه ما بعد هجأتك جل ربنا وعز عن أن يكون له وفار قل هذا الأهل فيما بهنه إحدى الذين وفار إنما يكون من علامات المخلوقين بإلا كتب أن في حمل هدو طوما داما تومن كنا بحالتون كنا أما بأما تدخل من داما جن ربنا وعنه كل من دنيا أوكتا عن شبيه خلقه بدأيك بعد أين يلتيش وأما أقول من جهة اللغة تفهم وتستقيم أن الجهنية مبدلة من كتاب الله malam ya ce ka tsaya ka fahimci abin da nake faɗi ƙarar annishin larabci za ka gane cewa mutanen nan jamawa suna sauya littafin Allah ne wani ta'awula ba wai ta'awuli ba karkatar da ma'anin nan kawai suke ba canzawa suke Allah ya ce yadu sun su ce ni'ima Allah ya ce yadu sun su ce ƙiyya haka wani yake cewa kawai da zai banda ba su ne da sun tsafani da Allah ya ce hannayen Allah a shimfiɗa yake su kuma sun suka ce ni in tabu da ba su ta faru ni in mun Allah a shimfiɗa su ce wannan sun canza daga kalmar da Allah ya faɗi ne sun kawo kansu daga kansu وكان معنى يجب أن نعمل كمن دعاة جهنية مقرئة بل يداه مبسوطة أو مبسطة وأن نعم الله أكثر من أن تبصى والرحاب أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر أنت أيضا أن يرحم نعمة كمن يدعو الجنة وأسسوا أيضا أنت تعيش كراتو ذات بل يداه مبسوطة بدأت مبسوطة طالبا sai dai a ce hannayen Allah a shimfiɗa ne ba za a ce shimfiɗaɗɗe ba ɗan mu ba su ta ko a ce a buɗe suke domin tamamin ya ce ni'imomin Allah ai sun fi ƙarfin a ƙididdige su da cewa guda biyu ko sama da biyu ni'ima Allah ba ta ƙididdigewa amma ni'imomin Allah guda biyu ne sannan kuma na an hawa wajen da tuwani da Allah ya ce don ya dawo da musulun ƙarfin hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke kanin da ilmi wahidan shi ke nuna ilimi na keke da keke an yahu sabbata da nafsihi ya dare Allah ya tabbatar wa da kanshi hanyar wa'azin guda biyu la aksara min huma ba wai sama da biyu ba wa an annan ma annan ma annan huma da musul tsanani kuma an na mara kusan sarki sun da cewa hanyoyi guda biyu a shimfiɗa suke yin fito kai ya sha an na yana ciyarwa yadda ya so. Wani ayyukan don mutum aizan ala an yi zikirin yin kuma ita wannan aya nuna take kalara a kan cewa an batan hannun shi hadin aya a cikin wannan aya mun sa ma'ana da ni'ima na shi ba ni'ima ba ne hakan ma hujjan da ma'ana ƙaunar yahud allah mai biya da ɗaukaka ya ba da labari a wurin wato dangane da magana yahuda ta kala allah ya ce wa kanatin yahudu yadullahi mahalila yahudawa suka ce hannun allah a shimfiɗa ne فقال عز وجل أما الرضوان بأوتك في فأي الرب عليه من المرد مركب بريسي يمشي ظلمت أيديهم ظلمت أيديهم في أن مرأتين سيكي نيد ربي يكي أن يمر هنا يوسي وقال سيكي بل يداه مبسوطتان خمي من الله أشم تبسكي تند أيسي يهودا بسيطان تنقرين بنا باسوه هنا فارفة بهم suka ce wajen lajin na balila suka ce hannun Allah hannun Allah a matsala suke wato Allah zai da kyauta in ji Yahudawa sai Allah maraukakin sarki ce a ƙarya suke hannun su ne dai a matsale hannun Allah a shimfiɗa ne sun yi ce wa burkini wa aman kullu mu'min anna Allah man yurdu qawluhu dhimmat awdihim aw da yaqini bin ma san cewa da Allah yace an murda hannayensu bayan musu zulma da wani amurin an amur da mutum musu na kun kaɗan Allah ba musu haka wala aradan yahud kuma su yahudawa tun farkon magana da suka ce an yi amallahu na balila da suka ce wajen babu ɗinin ba suna musu ni'imomin Allah a matsa suke ba wa in yarda Allahu alaihim maqalatahum Allah ne musu da nabi musulmi wa karrabahum fi qawlihim Allah ya azuta su a cikin da suke nabin lahi na walila da suke cewa hannun Allah a makarna wa a'lamun mu'minin sai Allah ya sanar da mu'minin Allah ya bayyana musu fatani cewa hannun Allah a shimfiɗa suke yanzu da kaifa wa sha Allah yana ciyarwa yadda ya so وقد قدمنا ذكر انفاق الله عز وجل بيده في خبر هنيه من المنزل من ذكر wadda Allah yake ciyarwa da hannayen shi a cikin hadisin da hannun wani zubi wani ya rushe an abu hurara daga abu hurara an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa yaminul lahi mil'a hannayen Allah a cike suke saha kuma masu alheri ne ma wata ma ma yurinduha nifaka wata ciyarwa ba ta ainihin عائشة عن أبي هريرة رضي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى يمين الله ملؤا حين لم ألا أتكفك صحاء كلمة فأبغيه لا يقب لا لا يريدها نفقا وتكسير وباس أوله جابر أوله هم الله عندما تبدأ أوله من الأباء ألم بهدوش ɗari da takwas فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يمسك بيمينه أتمنى النبي في أن أمنعنا مرنا بارك لن ألا ينسوا بأول من يمشي ببره وهمنا يبره وأبن يمشي ببره التي أعلم الله أنه يمسك به كيف يشاء فيه بوأن بأن أتكيه القرآن ولا بالعباد سوى ألا ينسوا بسوء يدرسه وزعم بعض الجهمية أكثر الناس الجهمية وفكرية ma'anin kawai da cewa ma'anin magana Allah da yake cewa kamar Allah wa Adam da ya buji Allah ya halicci Adam da hannun shi au bi quwwatihi yayin da ƙarfin shi sannan Allah sai ya yi annin wada hiyar quwwa sai ka sami irin waɗannan da hannuwa sai ya riya cewa wani abin da ake nufi da cewa halaka Allah wa Adam da ya buji Allah ya halicci Adam da hannun shi sai wannan da hannun ya riya cewa wani ma'anin da hannun shi ɗin da ainihin ƙarfin shi ina cewa hada min tabdil aidan wannan daga cikin sauya maganar Allah har yau wa huwa bayanin da lugat al-arab wannan jahilcin harshen larabawa ne wa illa inna ma sanna al-aud fi lugat al-arab harshen larabci ƙarfi to ainihin wato ba a fassara hannu da ƙarfi sai dai ƙullatu a fassara da al-audi ma'ana ƙarfi wannan ba ainihin yi ba sannan na musamman birnin yanzu wal ardi wanda ba ya iya bambance tsakanin yadda ƙarfi da al'adu ƙarfafa wato hannu da ƙarfafa فهو إلى التعليم والتصميم إلى الكفاتيب أحوج منه إلى الترأس والمنية لمن يفضل سواء أكون بشيء كرمة إسلامية والنهرة لأن يكون من شو بدن سوى تقوم بوالا فوقنا أنا مقابلة بشيء abin da wannan magana take nufi shi ne akwai bambanci a larabci tsakanin annabi da al'audu ku kiyaye annabi hannu al'audu karfafa to shi ne Allah ya faɗi a cikin alƙur'ani cewa yi wa bana bai ce annahu ba yi wa bana yake don haka a ce mutum aidan da kowace Allah ya halicci ainihin wato iblis da ainihin ƙarfin shi ne ai idan kana tawiyan ala khalqihi to yayin da ya zama Allah yana da ƙarfin ya halicci iblis fama ma'ana qaulihi to menene ma'ana ma'ana Allah madaukakin sarki da yake cewa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka ainihin wato ka yi sujuda ga abin da na halitta da ainihin hannuna inda ha'ula mu'abbula a wurin waɗannan waɗanda suke ƙoƙarin karkatar da ma'anonin alƙur'ani zuwa ga abin da ba shi yake nunawa ba wato babu shakka Allah ya halicci iblis ne da ƙarfi to kamar da Allah ya halicci iblis da ƙarfi kuma ai iblis ne Allah yake magana da shi nan da yace me ya hana kai Adamu sujuda Adamu da na halitta da hannuna don hada ba sai ce ne hana ka yi adamu su jira ba da na halicce shi da ƙarfi ne na yi ce wal ba'udu sauro wal nulu da tururuwa wa kullu makhluqin da duk wata halitta sallahu khalaqahum indahu bi audin wa quwwa Allah madaukakin sarki ya halicce su ne da ƙarfi wa za'ama ba'd man kana yudahi ba'd madhhabihi madhhab al-jahmiyya fi ba'd umrihi malam yake an sami wani mutum wanda ra'ayin shi yake kusan kama da ra'ayin jamawa a wani zamani daga cikin zamanin rayuwar shi lamma lam yaqbalhu ahlul afar yayin da ainihin wato malaman hadisi da su karɓe shi ba fataraka asma mazhabihi asabiyatan sai ya ba asalin ainihin wato mazhabin shi saboda kawai bakin cikin wato ya yi nan an ifar dan shi sai kokarin karkata zuwa ga ra'ayin ainihin waɗancan za'ama ya ba da labari cewa anna khabar ibn mas'ud allazi zakarnahu inna ma zakara al-yahud anna Allah yumsiku samawati ala isba'ihi ala isba'i shi ne ya yi cewa ai hadisin nan da muka ambata na Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kalkale da dariya saboda maganar gaskiyar nan da ya ji da yahudu ya faɗi cewa Allah zai rike sannai da yatsan shi guda alhadis bi tamami yake da karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi shi ne ya riya cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ya faɗi wannan magana ba wa ankara kuma yi musu an ya kuma nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hika ta'ajjuban ya musu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan dariya ne don mamaki wa tasdiqan lil yahudi kuma don gaskata ainihin da yahudan وقد كثر تعجبي من انكاره ما لم يكن نهار ماماكي قرأي دا جفتن ويا بما دا إيرو وانا النسو ناشي ودفعه هذا الخبر بكنا إيرو يبدو تنفق وانا حديثي وقد كان يثبت الأخبار في ذكر الأسبوعين كو أسبوعين أهالي ينا تبت بحديثا لكي مدانا أكم الله وانا بياتي قد احتج في غير كتاب من كتبه ya ainihin wato ba da labari ko ya kafa hujja ba a littafi ko zama daga cikin jafan shi da ikhbarin nabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan labari na annabi cewa ma min qalbin babu wata zuciya illa wa huwa bayna isba'ain min asabi'ir rahman sai da ya zama tana tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah mai rahama madaukakin sarki ma'ana mutumin da yake kafa hujja da wannan hadisin kun ga yadda da shi kenan to me yasa kuma ya dawo yana musu a sai don yana da wani abu wanda ya zo da shi malaman hadisi da su karba ba shi kenan sai kuma koma ya haɗa kai da yan bid'a har a wannan zamanin ana samun irin wannan son zuciyar shi ne ka taho wurin suwa ne sai da su baka fuska ba sai kuma ka ce bari ka je ka haɗa kai da maƙiyar su don ku dawo ku faɗa da su mana yake fa idza kana hada inda bi sabitan in har wani wannan hadisin da muka kawo ya tabbata a wurin shi tunda yana hujja da shi ya tajjibi yana kwasa hujja da shi فقد أقر توشيد كنشي أتبتت وشهد كما يشهد أن لله أصحاب سوى الله مدد كنسيك أنا بياتي لأن مفهوما في اللغة إذا قيل بين إصبعين من أصابع وما أبن الله فهمت أحسن الله رجل أكتب أكان يهات وجود بكتين يهات أن الأصابع أكثر من إصبعين كما يهات سنت بدابي تند أكتب أكان يهات بدابي فكيف ينفي الأصابع مرة to kenan yara zai ya kore ainihin hatsi wani lokaci wa yusbitu ha ukhra wani lokacin kuma ya tabbatar fa hada tahdidun fil madhhab to wannan ainihin rudani ne a cikin ra'ayi abu guda yau ka tabbatar da shi gobe kuma kai masa shi wallahi musta'an Allah madaukakin sarki ya taimake ni malam ce wa kad hakuntu muraran an ba'd man kana yutilu mujalasatahu na ba da labari da dama daga wani wanda yana yawan zama da wancan malami annahu qad intaqala fi at-tawhid منذ قدم منذ قدم الصبور ثلاث مرات قد وصبت أقاوله التي انتقل من قول إلى قول wannan yake cewa tun daga lokacin da wannan malami ya tashi ainihin wato daga mai sabo to yake ainihin wato tashi daga tauhidi ya canza nan ya koma nan ya canza nan ya koma nan tun da ainihin wato wato tun daga lokacin da ya iso ainihin mai sabo su uku yana da ittirabi a cikin aƙidar shi wato yau ya faɗi nan gobe ainihin canza nan kada ya sauke a kawun lagu ya ce na siffanta zartutukan shi allafin ta kalamin kaunin ila kaunin maganganun da yau ya faɗi ka za a gobe kuma ya faɗi wata magana ya warware ta wa qad ra'aytu bi su ba'd kutubihi yace waɗannan maganganu na harin da ganin ire-iren su a cikin wasu littafan shi kuma na gan shi yahtajju bi khabari yana kafa hujja da ainihin hadisin Laif ibn Abi Sulaym an Abdurrahman ibn Sabiq عن أبي أمامة لدينا كفى هجة بوانا أيمه في رواية بوانا إسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشوى وبخبر خالد ابن النجاد لنا كنا كفى هجة بأيمه حديث خالد بن النجاد عن عبد الرحمن ابن عايش بدأ عبد الرحمن بن عايش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ النبي تشوى وين ra'aytu rabbi fi ahsani sura wai annabi ya ce na ga ubangiji na a mafi kyawun sura wannan hadisin bai tabbata ba sai da wancan mutum don son zuciya ya je ainihin na kasa hujja da shi wato abin da wannan magana take nufi ko yanzu kun san muna fama da irin wannan yanzu zai matsi yan uwan shi ne malamai yana son ya ga sun yi daraja shi na yayi daraja idan bai samu daraja irin tasu ba sai kuma da yana faɗa da su wani zai kusanci ahlus sunna ne saboda ya nemi aure idan ya samu shi kenan a zauna da shi lafiya in bai samu ba sai ko na yana babban ahlus sunna abin da wannan magana take nuna wa shine mutane sukan nemi su mai da addini harkar duniya idan bukatar su ta biya shi kenan idan ba ta biya ba fa sai su mai da abu kuma sai zama son zuciya Allah ya kiyaye a ƙarƙashin wannan sai halayki cewa fa yahtajju marratan bi mithli hadhihi al-asanid ad-du'af wani lokaci sai a jera kafa hujja da irin waɗannan isnadodi masu rauni alwahiya waɗanda sun kai matuƙa wajen lalacewa allati la tasbutu inda ahadin lahu ma'rifatun bi sana'ati alhadith waɗanda waɗannan irin isnadin da su tabbata a wurin kowa daga cikin ainihin malaman hadisi ba thumma ya'mudu ila akhbarin sabita wani lokacin kuma sai a ganshi ya tunkari hadisai ingantattu sahiha waɗanda suke tabbatattu min jihatin naqal ta hanyar da aka ciro su mimma huwa aqalla shana'a inda al-jahmiyya al-mu'attila min qawlihi waɗanda waɗannan hadisai kuma suna da ainihin wato ƙarancin muni a wurin jahmiyya fiye da irin waɗannan hadisin da ya kawo na cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura fa yaqulu sai kuma ka biya ce hada kufrun bi isnadi wanda kuma biya ainihin wato wannan isnadin ya kafirce mishi ويشنع على علماء الحديث يتكن متنكن على من حديثي برواياتهم سبب سنة رويت تلك الأخبار الثابتة الصحيحة سنة رويت وضع من حديثي تبتتو إن دنتتو أتكن لتفنسي والقول بها كلمة رغبة سينا أولهم ستا كما لمن حديثي لتوا أو فإننا من أولهم واتو فتوى دوات من حديثي سكدسي yana nuna ainihin wato kamancin kwaɗayin rahama Allah وجهل بالعلم كنا يتي أي وقت من علماء سن جاهل علمي وإناد كنا عيني واتو صور كوني والله المستعان ما لم يتي الله مرة سنسلك يتي لكين وإن كان قد رجع عن قوله يتي أبن دي ساتي ذاك تي وانين وانا ما لم دي ابن خزينا يتبع دنجمو أتنش أما دي بي رسولين شواء سنتي قود إتي واباوي واتي ذاك دي وابن ما دنجمو سنزيتي والله يرحمنا وإياه الله يجيك أمن موتا ربشي دبابا kun ji hikima kenan idan mutum ya yi abin da ba daidai ba sai ya dawo ya ce ya tuba ya bari to ba daidai ba ne kuma aje ana yayata sunan shi sai dai ita maganar da ya faɗi babu ne shi aje a faɗa wa duniya domin a faɗi kuskuren da ke cikin ta saboda kada wani ya roƙi ya zo ya ɗauka cewa wannan magana ainihin abarbe ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu a nan za mu saurara dangane da karatun wannan littafi insha Allah ta'ala a cikin wannan azumi a inda an zo karatu na gaba za a tashi babu zikiri isbatin rujul lillahi azza wa jalla babin da ke bayanin tabbatar da cewa ya tabbata da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah madaukakin sarki yana da kafa Allah ya taimaka to idan Allah ya kai mu bayan sallah insha Allah ta'ala ba mu samu kwanaki lokaci lokaci waɗanda ba mu zo mu rinka ainihin wato karanta wannan littafi da kuma sauran bayanai waɗanda za su biyo baya a yau insha Allah Allah ya taimaka yanzu a gargadon abin da ya rage mana na wannan lokaci kusan ainihin wato mintuna talatin da suka wuce ai da suka rage in Allah ya so za mu ainihin wato a karanta ainihin tambayoyi ne insha Allah ta'ala waɗannan tambayoyin ya kamata mu amsa su tun da dai sun kama a amsa su tambayar farko mai tambayar take cewa malam ina hukuncin jalo ga 'ya musulman jale da ya musulma jale da ya musulma a cikin gida ne ba ta iya sawa ban ado da sawa mijinta ko makamantan haka amma in har ya kai za ta fita waje jale a asali gaskiya bai halatta ba saboda jale ba shi da kauri kuma shara-shara ike sannan ba a rufe jiki don haka ba daidai ba ya zo a cikin ainihin asarin da asali da aisha ta ga yar yayanta abdurrahman yarinya ce budurwa ta shigo cikin gida da gyale sai aisha ta karɓe ta yayya gashi da ta yayya ga wannan gyale sai ta ainihin mata faɗa ta ce ke da ki san suratun nuri ta sauka ba Allah madaukakin sarki ya ce ainihin wato mata su lulluɓe jikinsu dan haka ki daina son da wannan wannan asar yana nan a cikin ainihin wato littafin sunan kubra da isnadi ingantacce sannan kuma yana cikin littafin jilbabul mar'atul muslima Allah ya taimaka to tambayar ta ta biyu ita ce muke cewa da ita an yi tambayar barin amsa ta tana cewa malam ne masallacin dan arab salafiya aka ba wato masallacin annur da ke nan hanyar zariya zuwa kano an tafi wai salafiya aka ba hali dai abin da na sani don nuna ba na je ba ne an ainihin wato buƙaci duk waɗanda suke ganin sun cancanta ba su iya lunanci su kawo wakilansu don haka ahalus sunna sun ba da nasu wakilan kuma daga ƙarshe ya faru ainihin an dawo an ba da masallaci limanci ga wanda ya dace don haka wanda ya dace nan ya kasance salafiya ne ya kasance yano ne amma dai dukkan al'umma sun tabbatar da cewa an ba da masallacin ga wanda ya dace tare da keke da keke ni kullum an aiko min da takardar da ya taso dai bana garin a lokacin don haka ban samu zuwa ainihin wato bikin buɗe masallacin ba amma ina da yakinin abin da aka yi an yi abin da ya dace ne don haka nuna na yaba Allah ya sa albarka wannan shi ne insha Allah kuma in ma a ce Amir ya ba falafiya masallaci Amir tuntuni da yake dan izala ne tare muke da shi tun tun tun ka tun ka tun da fahi to ma haka ne ai shi kenan jahade ne Allah ya taimaka duk da na ji wanda ya suna ta surutu a kai ko suna ta hayaniya kun ce wai addu'a na da suke ne za su daina mishi ka ga matsala tun da dai dama ba su suke karɓan addu'a ba matsala ta yi sauki mun sai mu ci gaba da mishi addu'a cewa Allah ya saka mishi da alheri Allah ya ji ɗan iyayen shi Allah ya mishi albarka to ba su ce addu'a ba ka yi wani barazana da ba ka yi mai addu'a ba su ba ta yi zama abin su ba wannan ta ce raba gadon jariri dole ne ko ba dole ba dole ne har asalin mutuwa na macin in ya rasu ne da ya rasu ake gaggawa a raba ainihin gado to kai abin da yake faruwa idan akwai mace mai ciki ne a cikin magadan sai a ce to a saurara saboda a ga menene za ta haifa idan ya kasance abin da ta haifa ya kasance namiji ne sai a raba gado don a san namiji ne in mace ce shi kenan sai kuma a san mace ce in ba haka ba malamai suka ce sai a raba gadon da kowa da kowa in aka zo wajen cikin sai a jaraban namiji idan ta haifi namiji sai a ɗauka a bashi idan ko ya kasance na ta ce to sai a raba daidai da yadda aka bayar mata sai a bata sauran rabin kuma sai a sake fasa shi tsakanin ainihin na gaba cewa tana son bayani ne dangane da hadisin da yan shi'a suka ce da hadisin khalifanci sayyidina ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu na wannan hadisi sahihi ne amma hadisin ya ce kuntu khalifatan wa aliyu khalifatan manzo Allah yana cewa ne man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda ya dani mai gidan shi ne aliyu ma mai gidan shi ne to shi ke nan yanzu wannan hadisin ya naɗa sayyidina ali ya zama ainihin khalifan musulmi in haka ne ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karara sanda zai rasu sai dauko shi ce to ali na faɗa muku khalifa ko kuma lokacin da za a yi sallah ta ƙarshe daga wadda ita manzon Allah ya gani ya rasu ba sai dauko sayyidina ali sa hadisi babu tattara akan cewa hadisi sahihi ne inda ma yin shi ne da fassara ne ta son zuciya inda yake wannan kuma shahararren aiki ne a wurin ainihin yan shi'a idan kuna son ganin gamsasshen bayani dangane da ƙaryata wannan ma'anar ku samu littafin ainihin mustafar na minhaji sunnatin nabawiyya na ibnu gunayman wannan da dr mansur ibrahim ya fassara shi ainihin da harshen hausa ku same shi za ku ga gamsassun bayanai a ciki da kuma asalin littafin na larabci shine minhaji sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'a al-qadariyya Allah ya taimaka abu wadda bata gaza daga farkon da cewa wai fatima sabda aka haife ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai ba sunan ta fatima ba na gaskiya wai lokacin da bata isa waye bane aka yawo ta shine ake kiranta da fatima a'a wato asali su larabawa suna da wasu sunaye da suke sawa kamar yadda bahaushe yake da wasu sunaye a hausa da yake sawa misali yanzu aka haifi ɗa ran asabar ne menene kuke ce mishi ko hausawa misali ba ɗan asaba ba to ma'ana sunan shi ɗayan shi asabe tun da wani abu ne wanda bai jin hausa sai ya ɗauka ɗan asabe to ɗan gidan asabe asabe to ta haife shi ko ɗan jinnai ɗan gidan jinnai ko ɗan talatu talatu ce ta haife shi ba haka yadda ba ba hujjar zai ɗauka amma kun ga ba haka bane ma'anarku shi ne an haife shi ne daidai da rana kaza larabawa suna da wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un shi ne matar da take yadi wato ‘ya'yanta suke yawan rasuwa to idan ainihin ta haihu musamman in mace ta haifa sai a sa wa ‘yar aisha wai abin da ake nufi Allah ka raya mana wannan daga Aishu shine Aisha Allah ka raya mana wannan Allah ka bar mana wannan ta rayu wannan al'ada ce tun a jahiliya suke to sai har kuma abin sai ya zama sunan yana ba su sha'awa ko wadda ba ta waji na in aka haihu sai a sa wa ƴarta Aisha sai abin ya zama musu al'ada to haka matar da take waji ita ma in ta haifi sai a sa wa ƴar Fatima ya Allah wannan ka bar mana ita ko zuwa waye mu gani saboda ya'yan suna yawan rasuwa to shi kenan sai abin ya zama kuma al'ada ta ainihin larabawa hatta wadda ba ainihin wato take wajibi ba nan naka rasuwa sai a sa mata fatima ma'anar fatima ita ce yayayya shi ne fassararta da hausa amma menene yake nufi suna ne kawai suna ne kawai baya ɗauke da lallai ma'anar da ainihin take ciki saboda haka fatima an sa mata wannan sunan ne tun ainihin kafin a ce wani yawo nata tun da aka haife ta domin ai suna ne wanda yake akwai fatimoni da yawa a jahiliya daga cikin fatima da yake akwai a jahiliya akwai fatima ita kanta babu sayyidina ali yadda ta haifi sayyidina ali ita kanta sunanta fatima kuma dattijuwa ce yara da nagaggu ba su iya kwana a ɗakin mata da miji a'a bai halatta ba ba yara ba nagaggu ba na yara ne mai zauna an kyamaci su kwanta a ɗakin da ya mata da miji suna kwana matuƙar mijin zai sadu da matar shi a wannan dare waɗanda suke ne mai yizo su yawo ne mai su ne masu yawo kawai take ce shekara kaza saboda yau za ki ga ɗan shekara biyar da wayon shi tas to duk yaron da ya wayo to mata da miji ba sa saduwa a ɗaki in yana ɗakin allahumma sai in ainihin wato ya zama da uzuri kamar yadda wasu malamai suka ce uzurin babu babu wurin kwana ma'ana gida ne wanda ya zama gidan harami daga shi suna ta shi sai ya'ya kuma ya'yan nan sun fara yin wayo to sai a sa ya'yan a falo su iyayen suna uwa baka ko makamantan haka wannan yara masu wayo kenan amma balagaggu kam wannan magana ɗaya rak ita ce ba su halatta a kwana da su a baki ba ina fata an gani na'am wannan kuma tambaya a wasu ana cewa mutum ya kasance idan aka yi musu wani abu sai ya yi tsaki to malam idan ya mutu a menene zariya ne ko menene kasancewa a cikin irin wannan hali a lokacin da ya mutu wato lokacin da ya mutu zai iya samun kanshi a tsaki zai iya samu babu mamaki ma'ana kamar yadda muka ce wani in ya mutu sai a ga yana dariya ko yana murmushi haka ai na faɗa muku a nan akwai matan da in sun mutu kafin a musu wanka in ka ji za ka musu wanka sai ka ji yana tsaki sai ka ɗauka cewa ba kamar bai mutu ba Allah ya kiyaye wata ta sake rubuto tambaya tana fatan a tuwa ta addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a gane yan uwanta wadda ainihin ta bata to muna fatan Allah ya sa a ganta wannan tambaya ana yin ta ne dangin uwa ne suka ɗaura auren ɗa a halin shi uban ba a san inda ya tafi ba kuma an nemi ɗan uwansa da ya ɗaura mata aure amma ya ƙi babu da ke aure yayi aure yayi ba za a ce aure da yi ba tunda shi ubanta ya kamata ya ɗaura mata aure sai zama an neme shi ba a san inda yake ba to ɗan uwan uban ya zo ya ɗaura aure shi kuma ya ƙi ai a nan ma in ba a samu dangin uwa ba sai ku tafi wurin alƙali na musulunci sai ya ɗaura mata aure don haka aure yayi wannan tana cewa wajen sujudar tilawa ana yin kabbara kafin yin ta a sallah ko a wajen sallah babu kabbara gaskiya hadisan da suka zo suna magana kabbara wajen sujudar tilawa wasu judu wa kafa rubi mutum ya kabbara ya tafi duk gaskiya saboda Allah ba su ainihin tabbata da ku karanta bayani akan su cikin littafin tamamul minna to wannan ainihin wato tambayoyi ne ga shi ne akan wasu hadisai daga ciki akwai mutum ya bani karatun suratu tuni zai ce bala wa ana ala zalika min shahidina ce ga shi ne hadisin ibn abi hatim ya rawaito shi daga abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wa sallam malamin sun nuna wannan hadisin da ya tabbata da karanta littafin ahkamul qur'an na al-imam abu bakar ibn al-arabi ina fata an gane wajen suratul qiyama ne ya tabbata kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bala ainihin wato ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an da yake cewa alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta in Allah ya karanta cewa bala amma wancan bala wa ana ala zalika min ash-shahidina to lalle bai tabbata ba haka malamai suka bayyana sannan sai dan suratul mursalatu da ake cewa amanna billahi shi ma ne ainihin ko amantu billahi da makamantansu duk waɗannan hadisan da su ainihin tabbata ba Allah ya taimaka. wata ta ce da ta ɗauki littafi za ta karanta sai ta ji bacci ya taso mata don lokacin sai ta farka sai ta ganta kawai tana riƙe da littafin sannan duk karatun da ta kuma sai ta manta ko da karatun alkur'ani da farko ya kamata ɗan adam ya duba jama'a kun ga akwai tsari na karatu da tsari na ibadoji yanzu ba lokacin tahajjud bane mutane suna ta tahajjud sai mutum yake ya fara tahajjud yana jin bacci a ya za ki yi daka da nutsa da jajjaje har magariba kina hada kayan buɗe baki kuma kike da baki bacci dan dare ai ba za ki iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake qilu fa inna shayatin la taqilu kullun ayin bacci da rana shedanu ba ka bacci da rana in kina so ki yi ibada da daddare ko ki yi karatu da daddare abin da baki sai ki samu wani bangare na rana sai ki bacci sosai in kike bacci da rana to da daddare za ki ga cewa sallah za ta yi miki sauki karatu zai miki sauki amma kin wuni kina aiki da daddare kuma dole ne ki bacci amma in ya kasance babu gajiya a jikinki da rana ko da daddare ko yaushe kika ɗauki littafi za ki karanta sai ki ji bacci ya zo miki to wannan kuma gaskiya ba wani abu bane shedan ne abin da ya kamata ki rinka yi shine ki rinka lazumta alwala sannan da kin ji baccin nan ya taso miki ki yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ki tofar har gare ki har kafa uku ki lazumci yin haka zaki gani zai zai kai wa baki wuri insha Allah Allah ya kiyaye wannan ta ce a yi musu bayani dangane da bani isra'ila an ce 'ya'yan annabi yakubu ne kuma 'ya'yan annabi isma'il ta ce wallahi ita dai tana rudewa wato ai ya kamata ku gane me isra'ila tukuna me isra'il isra'il ma'anar shi yakubu kawai yakub shine isra'il kawai ma'anar shi kenan kamar israfil ne ne ma'anar israfil abdurrahman ne ma'anar mika'il abdullah ko ubaidullah ne ma'anar jibril abdullahi saboda haka sunaye ne waɗanda asalin su ba larabci ba ne in an fassara su da larabci sai su bayi zuwa ga kaza don haka ma'anar isra'il shine annabi yaqub yaqub shine isra'il to kuma me ma'anar yaqub shine abdullahi shine ma'anar isra'il din annabin allah ne sai dai allah ya sa ya haifi 'ya'ya sai suka zama fitsararru da suka wahalar da shi kuma suka zo suka roƙi cewa ya yafe musu ya musu addu'a Allah ya yafe musu to amma a cikin kaddara Allah kuma Allah ya saka kangara a cikin da yawa daga cikin zurriya su ne kika ji an ce bani Isra'ila ƴaƴan Yaqub ita ya za ka kaddara ce ta riga fata ba ya zo cikin hadisi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tafi sama sai zo sama ta daya sai da wani dattijo a zaune dattijon ga wasu halittu dama da shi iya kalle su sai ya yi murna ya farin ciki ya dariya ga kuma wasu halittu hagu gare shi iya kalle su sai kuma sai ya fashe da kuka ran shi ya ɓaci ki tambaya wa ɗan ne waɗannan aka ce ai wannan annabi adam ne ƴaƴan shi ne ake nuna mishi ga sunan yadda suke a duniya haka aka kawo ake nuna mai dama gare shi magari ne aka ajiye hagu gare shi kuma na banza ne ake nuna mishi wannan yanzu zai rage daraja annabi adam dan ya zama cikin ƴaƴan shi akwai na banza ba zai rage ba haka annabi yaqub annabi ne dan shi na farko ba kafiri dan akwai abin da Allah ya tsara shi babu yadda za a yi shi saboda haka kasantuwar annabi yaqub salihin bawa ne annabin Allah ne mutumin kirki ne amma kuma an samu ƴaƴan shi su suka kowa kafirci da barna a duniya wannan da zai rage darajar shi ba kaddara ce ta Allah ba yadda ka iya in ba haka ba duk wanda za a bashi zaɓi a duniya zai haifi ɗan banza ne duk wanda za a bashi zaɓi a duniya zai yadda ya fito ta jikin mutanen banza ne amma in Allah ya riga ya tsara abu babu yadda ka iya babu yadda ka iya saboda haka a gaskiya ba babu wani rudani a kan wannan insha Allah ta'ala wannan tana tambaya ne mutumin da yake son ya san tarihin rayuwa aljanu da sauransu waɗanne irin littattafai ya kamata ya karanta littattafan da aka rubuta don gane da harkar rayuwa aljanu kashi biyu ne ina son ku kiyaye akwai ingantattun littattafai ko suna da karanci kwarai da gaske akwai littattafai kuma waɗanda suke akwai hayaniya da kirtaniya a ciki waɗanda ba su gaza irin shirme da hayaniyar da kuke ji a cikin shafa labarin shuni ko gafanin gafanin ku ba misali littafin akamul murjan da littafin suyutun shi na mai suna makamancin haka menene lafa'if kaza kaza ahkamul jan waɗannan littattafai suna da labarai na gaskiya suna da labaran ƙarya da na shirme dangane da aljanu don haka suna da hatsari da wanda yake bincike ɗan koyo in bai iya tacewa ba amma daga cikin littattafai masu inganci akwai littafin doktor suleiman al-ashqar mai suna alamul jinni wa shayatai sannan akwai littafi da malam majbur ya tattaro maganganun ibnu taymiya game da duniyar aljanu wani sintilo littafi ne dangane da duk abubuwan da ibnu taymiya ya ainihin wato ambata na sa ya zo min da wannan littafin sanin shekara uku da ta wuce ainihin kasar jordan ina nan da littafin tarihin rayuwar aljanu ne gaba ɗaya yake to wannan littafi ingantacce ne kwarai da gaske har ma saboda ingancin littafin ya bani sha'awa ina da fatan wata rana in Allah so in fassara shi da harshen Hausa domin a karanta a sami hakikanin labarai na gaskiya game da aljanu in ba haka da wasu labaran da ake karanta game da aljanu ba daidai ba ne wasu abubuwan an zaƙe wasu abubuwan kuma an yi gaza misali yanzu fatalwa fatalwa gaskiya ce akwai fatalwa amma yara bayani yake game da fatalwa sai mutum ya karanta abubuwa a cikin sunna zai iya gane hakikanin yadda fatalwa take fatalwa aljanu ne in ma ya zama wani daɗaɗɗen aljanu ne da ya daɗe a garin ya daɗe a garin aka zo tun kafin a kafa garin na yake sai ya zo shi kenan sai zai zama ya mutanen garin fatalwa ya ta firgita su ya ta firgita su ya ta firgita su ma'ana kama an zo an zauna mai a wuri ne yana ganin cewa shi yake da iko a wannan wuri sai ta zuwa da siffofi iri iri yana ainihin abin nan wannan yana ɗaukar asalin fatalwa sannan akwai fatalwar da take tasowa daga asalin shedanin alfani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa kowa a duniyar nan yana da shedani sabai suka ce har kai ce hannu sai dai Allah ya taimake ni na hawa musulunta baya umarni da sharri sai alheri to idan ka kwanta ka rasu irin wannan aljanin yakan dawo ya zama fatalwa a cikin zuriyarka sai dai sai zauna a kofar gidanka ya ɗauki kama irin taka wanda ya san kaso yana ganin sai koma a guje ce wani ya mutu yau wata biyar ko shekara talatin mun rufe shi mu da kanmu muka rufe shi yanzu na gan shi a zaune a kofar gida sai ya je ya faɗa wa jama'a jama'a sun taho ana bibbike ana duba ya sai a gaba komai a ce kai da Allah wani ka faɗi ne sai gudana ne ma kama shi a kai shi Kaduna a'a lafiyar shi kalau aljani ne ya gani na wannan mamacin aljani sai dawo ya ɗauki kama irin ta wannan mamacin irin wannan aljanin shi yake kira tafalwa ko kuma ainihin ya zo yana shiga cikin ƴaƴan wannan mamaci mun zo ane musu ruƙuya yace kai wane ne sai ce ni ne babanta kai ne babanta yaya kai babanta yake ni ne babanta wallahi ba ka mutu ba sai ce eh wallahi na mutu amma daga kadarin na taso sai sai ruɗa mutane ya ruɗa mutane ƙarya ne babu wani matacce da yake tasowa ba wanda zai mutu ya dawo shedanin aljanni ne na mahaifinta sai dawo ya shige ta sai kuma ya dawo yana kawo rudani da haramin cewa ai shi ne ya mutu ya dawo mun ce kai ba aljani ba ne to shi ba aljani ba ne shi mutum ne to mutanen da ba su kware game da wannan ba sai dai suna cewa to yaya wannan abu yake fatalwa ce kawai ina fata an gane ki Allah madaukakin sarki ya taimake ni wa alaikum salam na'am ita ce ita ce ake nufi da kurwa da hausa ita ce take zama kurwa a ce kurwa da ta mutu ta dawo kurwa ai ba wani abu mai shaida ne kai da yake abin nan wa alaikum salam wa na na ya iya sosai aljanna ne ai ba shi ne za a ce namijin dare ba ko makamantan haka a'a dama yakan iya yiwuwa ya rikide zama mutum kuma har zai aure a sosai kuwa wato sai in kayi nisa a cikin binciken rayuwa aljanu za ku ga rayuwarsu tana da ban mamaki zai zo ya aure kuma ya zo ya nuna wa dangin matar ya ce kun ganin eh to nan mai gidan ne sai bayan shekara kaza can garin kuma an neme shi ba a gan shi ba ya haifi 'ya'ya sannan sai a zo a kawo 'ya'ya nan gidan a ce kaza kaza a ce eh ga su kuma a ga 'ya'yan sun yi kama da wancan din wato shedanci game da duniyar aljanu tana da yawa to sai a zo ga an abin nan shi yasa dole ne ahli sunna su kware da ilimi saboda duk abin da ya taso a samu malami da jini na ahalus sunna wanda zai tsaya warware musulmi ba haka da sai kuma wata muguwa aqida ta shige su mutane ne sai dai lalle za a same su hatsari dai kuma ko a same su wizard za ku gan su wizard ne irin waɗannan malami ya zo yana karantar da su chemistry kafin ya gama karantarwa su sun fi malamin iyawa Allah ya kiyaye to dai abubuwan ne na aljanu ake ta tambaya a kai duk abin da ya dame ku jama'a ku rinka yawaita karatun alqur'ani waɗannan aljanu wanda kuke ga sun dame ku fa haka suka dami annabi da sahabbai amma qur'ani ne aka sa aka ta karanta ana wartaka su yawaita karatun alqur'ani amma matsalar yanzu galibi mutane yawaita waƙoƙi ne su kuma suke wato akasin yadda shari'ar musulunci ta nema shine abin da yake haddasar da fitina jiya akan cewa hoto da ake sawa a labule nassin hadisi ne ya hana jama'a annabi ya samu aisha ta lullube bango haka ya gishi ya ce ba umarce mu da lullube bango ba ƙasa ba hadisi ne sahihu yana nan cikin littafin al'adabul mufrad ainihin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara adabu zifafi fi sunnatul mutahhara hadisin kuma al-imam abu dauda ya ruwaito shi don haka ba wai magana ce ta fatawar wasu malamai ba tabbas hadisin annabi ne labule kai ana sa labule ne a kofa ko a windo amma labule a jikin bango ko da duma a jikin bango ba ta halatta ba na ɗaya na biyu maganar hoto cewa an hana hoton duk abu mai rai shi ma hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim ba wai ainihin fatawa ce ta malamai ba alaikum salam na su zuwa babu wata alama da ake ganewa Allah wanda sai wanda ya sani kawai in ba haka ba kamar likita ne ya aka yi likita yin lokacin kawai in kika je asibiti sai ce daga idonki sai a daga da ya duba sai ki yana wasu rubuce rubuce mijinki kuma da kuka kwana daki ɗaya ba idan naki yana gani biyu a kafin san da yake ciki ba in ba aikin shi bane haka aljani idan ya rikide ya zama mutum mutanen da Allah ya wabbaiwar ilimi da hakan sai dai suna iya shaidawa to an ce yaya ake ganewa sai ka kasa fahimta ya za ta mutum bayani wani abu ne wanda bai iya sani ba kawai al'amari ne na abin nan horewa ta ubangiji sannan wannan kuma ake magana dangane da taya su addu'a Allah ya yi musu ainihin talauci gaba ɗaya da jahilci ta Allah ya yi talauci amma bari ku ji wani lokacin ke ga Allah ya baki da talauci ki gode wa Allah wa Allah yana da tashi hikima akan haka ba kowa ne yake samun wadata kuma ya tsaya akan hanyar da aka san shi da ita ta bin gaskiya da ainihin addini ba ga annabi kullum yana addu'a yana cewa اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين Allah madaukakin sarki ka raya ni a matsayin talaka mutu cikin talakawa ka tashe ni cikin talakawa ranar alkiyama wanda duk ya mutu yana da saukin dukiya gwargwadon saukin hisabin shi kenan da gwargwadon yawan dukiyarka da gwargwadon yawan ainihin hisabinka shi yasa ko ga sahabban da suke da dukiya ba taskance dukiyar suke irin alhazan na birni yanzu ana cewa gidaje kaza yake da su motoci kaza yake da su kamfanoni kaza za ku ga ayyukan alheri suke ta yi da kuɗaɗen ƙarshe sai su kwanta su rasu ba su da kokobo sai na abubakar ya kwanta ya rasu bai da kokobo umar ya mutu ba da kokobo duk sun sadaukar da kuɗin saboda manzo Allah yana bilal wasiya cewa in zaka iya ka rasu baka da kokobo ka yi kokari ka samu da kanka haka dai addu'a ce take nema a taya ta Allah madaukakin sarki ya sa ainihin ta rinka rike karatu kuma ainihin tana fahimtar shi wata kuma tana roƙon addu'a a taya ta da addu'a Allah madaukakin sarki ya bata lafiya akan rashin lafiyar da take ainihin fama da ita wata kuma na neman a taya ta da addu'a Allah ba ta zurriya tayyiba masu bin sunna muna fatan Allah ba ki zurriya tayyiba masu bin sunna mun haka ce tana yin sallah ainihin wato tana cikin yin sallar tahajjud sai ta je jinin haila ya zo mata to wai shi ne sai ta yi alwala ta zauna tana tasbihi a tun da jinin haila ya zo miki ai shi kenan sai ki tafi ainihin gida kawai shi kenan sallah ta ƙare kenan inna ma abin da nake so in ɗan yi tambihi game da ainihin wato mata dangane da sallar tahajjud din nan na fara wannan tambihin da dadewa har ma tan kaduna da nake karantarwa ma bana sai da ne musu wannan tambihin musamman a kaduna abin yana neman ya zama wata irin fitina a masallacin sultan bello sallar tahajjud da itikafi mata suna fitowa har abin yana muni wata mijinta ya fushi ya sake ta wata ainihin wato aita rikici ta ce sai ta je ba ba ba shi daga cikin sunna yin haka din idan za ki je sallar tahajjud in mijinki ya kyale ki ki je idan mijinki ya hana ki to ba ki da hujjar da za ki zauna a gida ma kina kina fushi kina cika kina batsewa ana cewa kawo ruwa kina tafiya ki kin tibe da buta ki take kwanan shanan ki bige wannan saboda an hana ki zuwa sallar tahajjud duk ki rikita gida ki bige wannan dan jariri ki take wannan yayin yaro kina hararan mutane babu dalili akan yin haka saboda sallar tahajjud din sunna ce kuma yinta a gida shine wasu innama tana da falala ne idan za a yi ta a masallaci a cikin ainihin jama'a to wannan kuma abu ne wanda ya fi falala ainihin ga maza ko kuma ga matar da mijinta ya mata izini amma duk matar da mijinta bai mata izinin ta je itikafi ko kuma ta tafi ainihin sallar tarawih ko tahajjud ba wallahi bai halatta ta je ba ya kamata mata ku nutsu akan haka ku ainihin gane sannan wata barna ita ce musamman abubuwan da wani lokacin ake an tafi itikafi din kuma sai a fito kuma kowa ya rike carbi a hannu kuma a zauna a kan bulo a gefen masallaci ba carbin ma ake ja ba fa a azumi ma ake kai kuma ana ta tsegumi ana nuna wata da Allah dubi wani wani ma wo kaza wo cin addu ma hadda su kaza wo ita ma ta zo itikafi to to kuma me kenan an koma ana gulma irin ta gidan biki a a wurin masallaci wannan duk ba shi daga cikin abubuwan da suke daidai wajibi ne al'umma ku guji duk abin da yake ba daidai ba ne domin ibada ana yin ta ne domin Allah ya karba ki zauna a ɗakin ki ki ta sallah ki ta sallah dan ki sani a ɗakin ki ma fa kika ce za ki sallah nafila mai gida ya ce a'a wajibi ne ainihin ki haƙura ki ainihin abin da yake so a daidai wannan lokacin insha Allah ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimake mu sai da yadda lokaci ya za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah